بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبر tara ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha biyar ga watan february 1997 bayan a shekul muhaddis al'allamatul albani ya kawo mana matsala dangane da cewa wajibi ne abin ne dukkan mamaci ko da kafiri ne ya kawo hadisai guda biyu to hadisi na biyu shine hadisin sayidina ali bayan ya gama tattaunawa game da ingancin wannan hadisi da inda malamai suka tabbatar da cewa hadisi ne sahihi sai ya ce wa amma qaulun nawawi fil majmu'i amma maganar da al-imam nawawi ya faɗi a cikin al-majmu'u sharhul muhazzab mujallad na biyar shafi na 181 wai nawawi ya ce rawahu abu dauda wa ghairuhu wa isnaduhu da'ifun abu dauda da wani malamin suka ruwaito wannan hadisi amma isnadin wannan hadisi mai rauni ne الشيخ الألباني يتي فهو مردود wannan magana ta nawawi a bar tunkuɗewa ce a bar a koma mishi da ita ce wala nadri wajhahu ba mu san yadda aka yi za a fuskantar da wannan magana cewa wai hadisin mai rauni bane illa an yurida annahu min riwayati abi ishaqa sai dai fa nawawi yana nufin wannan hadisi abu ishaqa ya ruwaito shi wa huwa sabi'i abu ishaqa shine ake wa ainihin wato dangantaka ga cewa sabi'i fa innahu kana taghayyara lamma kabira domin shi lokacin da ya ainihin wato manyanta an samu haddashi ta dan canza fa in kana haza to idan nawawi yana nufin saboda wannan illa ce fal jawabu min wajhaini ash-shaykh al-albani yace akwai amsa da za a bayar ta fuskoki guda biyu al-awwal fuska ta farko annahu min riwayati sufyan as-sauri anhu wannan hadisi na daga cikin hadisan da sufyan as-sauri rawaito daga abu ishaq as-sabi'i wa huwa min asbatin nasi fihi shi Sufyanu Sauri na daga cikin mutanen da suke ɗaliban Abu Ishaq As-Sabi'i amintattu waɗanda suke tabbatattu game da riwayar da suke wa a wurin wannan malami kama fit tahzibi kamar yadda bayani ya zo a cikin littafin tahzib idan nawawi yana ganin cewa wannan ainihin wato hadisi abin da ya sa aka ce hadisi ne mai rauni wai saboda abu ishaq as-sabi'i ya ruwaito shi sai ce to ai wannan hadisin abu ishaq sabi'i almajirin shi a ciki shine sufyan sauri to sufyan sauri kuma na daga cikin mutanen da sai sun tabbatar da riwaya ta inganta daga wurin malamin shi sannan suke karbe to in haka yake nufi to amsa ta farko kenan asani dalili na biyu annahu lam yatafarrad bihi kuma ba shi kadai ne ainihin ya ruwaici wannan hadisi ba wato shi abu ishaq din as-sabi'i bal jaa min at-tariq al-ula kama sabaqa ai wannan hadisi ya zo ta wata hanya ta farko kamar yadda bayani ya gabata ita ce hanyar najiyatu dan ka'ab wanda muka karanta inda shekul albani ya dako daga littafin as-siqat na ijli ajiya cewa kufiyun tabi'iyun siqa mutumin kufa ne amintacce kuma tabi'i sai ya ce wa ka annan nawawi rahimahullahu lam yaqif alaiha yace kamar nawawi bai sadu da wannan riwaya yace kamar nawawi bai ainihin wato sadu da wannan hanya ba mai yiwa shi yasa yayi wannan hukunci aw lam yastahdirha ina takallama ala alhadith ko kuma ya san da hanyar amma lokacin da yazo zai hukunta hadisin sai bai tuno ta ba wala allahu tamada fi tad'ifihi ala albayhaqi a shaykh albani da yana ta kogormai yadda zai kara nawawi me yuwa nawawi ya dogara ne ga maganar da baihaqi ya faɗi a wajen raunana wannan hadisi faqad qala al-hafiz fi talkhis domin al-hafiz ibnu hajar ya faɗi a cikin talkhisul habir juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da arba'in da tara zuwa ɗari ɗaya da hamsin ba da an azahu li ahmada bayan shi al-imamul hafiz ibn hajar ya danganta wannan hadisi ga ahmad wa abi dauda wa nasa'i wa ibn abi shayba wa abi ya'la wal bazzar wal baihaqi min tariqi abi ishaqa bayan nawawi ya ce duk waɗan ibn hajar ya ce duk waɗannan malamai sun fitar da wannan hadisi ta hanyar abu ishaqa sai shi الإمام الحافظ ابن حجر سيتي ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف duk inda magana ta kai ta komo shi al-imam al-baihaqi dai sai ce wannan hadisi mai rauni ne wala ya tabayyana wajhu dha'fihi ibn hajar yace amma mu ba mu san ta yadda akai a fuskantar da wannan hadisi cewa mai rauni bane wa kad kala rafi'i yace domin babban malamin hadisi da fiqhu mai suna wanda ake nasaba ga rafi'i yace innahu hadithun sabitun mashhurun wannan hadisi ne tabbatacce kuma shahararre kala zalika fi amalihi ibn hajar ya ce rafi'i ya faɗi wannan ne a cikin amali ɗin shi ma'ana manyan malamai in suka manyanta to yadda ya zan ba za su iya zama su rubuta da hannu ba in zai rubuta wani littafin yana da wannan burin to in in ya manyanta ba damar rubuta ko ya makance ko makamancin haka sai zaunar da wani ɗalibin shi ko ɗan shi ya rinka gaya mai yana ainihin rubutawa to in an zo ba za a ce tasnif ko ta'alif ba sai dai a ce amali dictation shifta yana faɗi da ka ana rubutawa to a cikin nan ya faɗi wa'azahu fil fath yace kuma ainihin wato ibn hajar ya danganta wannan magana a cikin fatihil bari a cikin mujallad na bakwai shafi na 154 libni khuzaimata aidan wa ibn al-jarudi ibn khuzaima da ibn al-jarudi cewa su ma sun fitar da ainihin shi wannan hadisi dai da ake magana akai fa'idatun ash-shaykh al-albani yace ga fa'ida hadha al-hadithu awradahu al-baihaqi fi babin to nan zaka iya karanta shi haka kace fi babin ai babin muslimi yaghsilu ko kuma ka ce fi babun alal hikaya ko kuma ka ce fi babil muslimi ma'ana in ka ce fi babin muslimu almuslimi yaghsilu za taraba to wannan ka ainihin wato danganta kamar yadda shi al'imam albayhaqi ya kawo shi kenan sai ka ce fi babinil muslimu a babin da ke magana akan cewa almuslimu ya gasilu ila akhiri in kuma ka ce fi babil muslimi to ka nuna kalmar bab din ta zo ne ainihin a cikin sunan kubra haka in ka ce fi babun almuslimu ko fi babin almuslimi duk kana nassaba cewa kalmar babu ɗin haka ta zo a cikin littafin bai haƙi amma an ka ce fi babinil muslimi to wannan kana danganta cewa kalmar albab ɗin shi albani ne ya kawo ta don ka fahimci abin da yake nufi mun fahimta mas'ala ce wannan nahawiyya fa fa'idatun yace hadha alhadithu awradahu albayhaqi fi babin almuslimi yaghsilu za qarabatihi min al-mushrikina a cikin babin da ke magana akan cewa ya halatta musulmi ya wanke wani dangi daga cikin dangin shi mushrikai wa yatba'u jinazatahu kuma ya raka gawar shi wa yadfunuhu kuma ya rufe shi wala yusalli alaihi sai dai ba zai mai sallah ba bai haƙi ya kulla wannan babin sunan babin kenan باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه وأنت ترى الشيخ الألباني يتشيتو كي ميكراتو كان فغني أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال أتكين ونن حديثي باب هجد za ta tabbatar da tarjamar da bai haƙi ya yi na cewa musulmi ya ainihin wato wanke ma'ana musulmi ya yi wanka ai ya wanke wani dangi daga cikin dangin shi mushrikai babu wannan a cikin wannan hadisi na aliyu ba a ce kararraga inda aliyu ya wanke mahaifin shi ba to shine yace kana gani babu wannan hujja a ciki sai yace fa qala al-hafiz ta'liqan ala kalamihi to da al-hafiz ibn hajar yazo sai ya ta'liqi akan wannan magana ta bai haƙi yace tambihun ga fadakarwa laysa fi shay'in min turqi hadha al-hadisi at-tasrih bi annahu ghasalahu a cikin wannan hadisi fa babu qarara inda aka ce Aliyu ya wanke Abu Talib bi annahu ghasalahu illa an yu'khadha zalika min qawlihi sai dai in za a ciro wannan daga cewa kawai fa amarani faghtasaltu sai annabi ya umarce ni sai ne wanka sai dai in za a ciro wannan amma qarara ba a ce ga kalmar yayi mai wanka ba fa inna lightisala shuri'a min ghasl al-mayyit don an shar'anta wanka saboda kaiwa mamaci wanka walam yushra min dafnihi ba a shar'anta yin wanka saboda ainihin rufe shi mamaci din ba wannan ibnu hajar ne fa yake magana walam yastadilla al-baihaqi wa ghayruhu illa ala al-ihtisali min ghasl al-mayyit yace kuma baihaqi da shi da wani malamin ba su kafa hujja da wannan hadisi ba sai dai kadai don ainihin wato wanka wajen wanke ainihin mamaci wa qad waqa'a inda abi ya'la min wajhin akhar yace an samu irin wannan riwayar ta zo ta wata fuska daban ainihin wato a cikin riwaya abi ya'la fi akhirhi a cikin na shi riwayar shi na abu ya'la wa kana aliyun idza ghasala mayyitan ightasala aliyu ya kasance in yi wa mamaci wanka yana yin wanka iya abin da ya zo kenan amma fa ba a ce aliyu sai da ya wanke mamacin wannan mahaifin shi ba ɗabi'ar aliyu dai aka faɗi kawai to me yiwa bai haƙi ya fahimta tunda an ce aliyu duk sanda ya wa mamaci wanka yakan yi wanka shi ma to sai ya ga to tunda aka ce aliyu ya yi wanka saboda ya wanke mamacin shi mahaifin shi to shi ma ya wanka ne قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي وهذه الزيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم يتي وانا زيادة إن وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل إن يتي أحمد دشيدة أنشي سرويتو تكما يدي قبات آجية من كرنتا ويستغرب من الحافظ يتي سيدي أبن دبا أغتي ويا ذما باقو وان دا أكا غني ورن حافظ ابن حجر كيف خفي عليه ذلك يا أكي وانا زيادة تقو يغريشي لا سيما وهو قد أذى الحديث لأحمد كما رأيت مسمى كما شي ابن حجر يا دنگن توانا حديثي قال الإمام أحمد كما يدك غني تو يا يا أكي أبن يبوي غليش ثم إن قوله ولم يشرع الاغتسال من دفنه تو يا غما da magana ibn hajar to kuma zai zo cikin ta ya gano wani kure kuma da ibn hajar ya ce ba a shar'anta yin wanka ga aliyu saboda rufe mamacin shi da ba sai ya ce to wannan magana da aliyu ya fihi nazarun akwai gyara cikin ta li'anna liqa'ilin an yaqula domin wani zai iya cewa innal hadisa zahiru dilala ala mashru'iyyati zalika wannan hadisi zahiri yana nuni ga cewa abin da yasa aka shar'anta wa Aliyu ya wanka shine saboda rufe mamacin shi da ya ba saboda wanka da yawa mamacin shi ashe wanka da aka ce Aliyu yana wa mamata sannan ya zo yayi wanka shi kuma wannan ana maganan mamata musulma musulmi amma mamacin da ba musulmi ba kamar Abu Talib Aliyu ya yi wanka ne bayan ya rufe shi sakamakon rufe shi ne ba sakamakon yi mishi wanka ba sai ya ce wala yunafihi ziyadatu allati waqa'at fi akhir alhadith yace kuma ƙarin da aka samu a ƙarshen hadisi din nan ba zai kore wannan magana ba li'annaha jumlatun musta'anafa yace domin wata magana ce wadda take daban daga hadisin hadisin daban kuma mai riwaya ne ke faɗin wata tabi'a ta Aliyu ba akan wannan munasaba ba yace la alaqata laha bima qablaha wannan jumla ba ta da ainihin dangantaka da wadda ke kafinta a'ani annahu la dalila fil hadith anna aliyan innama kana yaghtasilu min ghasl al mayyit yace ina nufin a cikin wannan hadisi babu dalili akan cewa aliyu ya kasance yakan yi wanka ne saboda yawa gawa wanka li amrihi sallallahu alaihi wasallama iyahu bil ghusl fil hadith saboda wannan umarnin kadai da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa aliyu bal haba shay'un wa zaka shay'un akhar wannan wata magana ce daban waccan kuma wata magana ce daban an fahimta ko na'am a shaykhul albani yace i in sabatatir riwayatul atiya yace ga wata riwaya wadda za mu kawo nan gaba inda a ce ta tabbata fala manasa min at-taslimi bima sabaqa anil hafiz to babu makawa dole a sallama wa abin da hafiz ibn hajar ya gama gabatarwa faqad qala aqiba kalamihi al-mazkur yace domin ibn hajar ya faɗi a ƙarshen magana shi din can wanda ya faɗa wace magana shi ce wanda ya faɗa ita ce wannan da ya kawo cewa tanbihun din wanda muka karanta to ga abin da yace qultu ni ibn hajar sai nace waqa'a inda ibn abi shayba fi musannafihi riwaya ta zo a cikin musannaf na ibn abi shayba bi lafzi da lafazin cewa fa qultu sai nace inna ammaka shaykh al-kabir kawunka alkafir inna ammaka sheikh alkafir cewa kawunka tsohon kafirin nan kadimata ya rasu fama tara fihi me kake gani game da shi kala sai annabi aka ce ya ce ara an taghsilahu ina ganin ka wanke shi wa tujinnahu kuma ka je ka rufe shi to da wannan riwaya ta inganta ita ce a shekul albani ke ishara gare ta to dole a sallama wa magana hafiz cewa aliyu ya yi wanka ne saboda ya wanke mamacin shi wa qad warada min wajhin akhar annahu ghasalahu har wa yau ibnu hajar ya ce kuma an samu ta wata hanyar daban cewa aliyu ya wanke wannan mahaifi nashi rawahu ibnu sa'adin anil waqidi ibnu sa'adin shine ruwaito wannan daga waqidi qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace amma al-waqidi shi dai waqidi din nan fa matrukun mutun ne da malaman hadisi suka yi watsi da shi muttahamun kuma abin tuhuma bil kadhibi ana tuhuma shi da ƙarya dan haka magana ta mutu game da shi wanda yake da littafin magazi da tabaqat gashi nan shi kanshi kenan balle abin da yake ruwaitowa don haka fala qimata li ziyadatihi wannan ƙari nashi da yayo cewa Aliyu ya wanke wannan mahaifi nashi ba ta da wata kima a wurin malaman hadisi wa amma ziyadatu ibn abi shayba to wancan ƙari na ibn abi shayba cewa qala ara an taghsilahu wa tujinnahu fa sai ce an tagsila ko fahiya munkara yace riwaya ce wadda take munkara ita ma ma'ana abar watsarwa ce aidan har wa yau li'annahu domin shi ibnu khuzaima akhrajaha ya fitar da ita ai ibnu abi shayba ya fitar da ita a cikin mujallal na hudu shafi na 140 da biyu min tariqil ajlah an sha'abi ta hanyar ajlah dan sha'abi mursalan kaji illa ta farko kenan illa ta farko za a zo ai magana game da ajlah illa ta biyu kuma shine irsali sha'abi tabi'i ne yace annabi ya ce wa huwa ma irsalihi fa innal ajlah fihi da'af tare da cewa wannan hadisi mursali ne shi kadai ya isa a tunkuɗe shi to kuma ajlah din nan wanda yayi riwayar daga sha'abi mutum ne wanda yake akwai rauni tare da shi dan haka fala hujjata fi ziyadatihi aidan babu hujja a cikin ainihin nashi karin har wa yau shikenan duk riwayoyin da ke tabbatar da cewa Aliyu yawa mahaifin shi wanka dan haka ne ya wanka ba su da inganci dan haka bai tabbata annabi ya umarce shi mai wanka ba kuma bai tabbata ya wanka ba to ina dalilin wannan wanka da Aliyu yayi yayi wannan wanka ne sakamakon wannan ainihin saka mamacin shi a kabari da yayi mun fahimta da kyau ko Allah ya shiryar da mu kuma ku duba dangane da magana da muka fara a jiya abin mamaki shine mutanen maka babu wanda ya raka Aliyu wajen rufe mamacin shi shi kadai ya kinkima abin shi ya je ya haƙa rami ya je ya saka shi a can daji shi yasa babu wanda ya san da kabarin Abu Talibin yake a yanzu mun fahimta domin a Sayyidina Ali ba zai kai shi makabartan musulmi ba dole ya kwashe shi ya kai shi can ya rufe shi inda yake ba inda ba wanda ke da tabbacin ga inda kabarin Abu Talibin yake al-mas'alatu thamina المسألة الثامنة والثمانون يتي مسألة تتمانين دتقوس ولا يدفن مسلم مع كافر با أعرف مسلمي تارد كافري ولا كافر مع مسلم كما با أعرف كافري تارد مسلمي بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين sai dai musulmi a kai shi makabartan musulmi a rufe shi wal kafiru fi makabiril mushrikina kafiri kuma a kai shi makabartan ainihin mushrikai kazalika kana al'amru ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam haka al'amarin yake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wastamarra ila asrina hadha haka abin ya zarce har zuwa wannan zamanin namu wa min al-adillati ala zalika daga cikin dalilan da yasa muka ce tun a zamanin annabi makabartan musulmi daban da ta mushrikai hadisu bashir ibn al-khafafiyya hadisin bashir dan khafafiyya qala yace baina umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhizan bi yadihi yace ina rike da ainihin wato ina rike da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai shi ainihin annabi ya ce yabna al-khasasiyya ya kai dan khasasiyya ma asbahta tanqim tanqumu ala Allah yau kuma da kawaye gari wa nazargi kake wa Allah saboda mutum ne da yayo hijira daga cikin mushrikai ya dawo ya musulunta a Madina to yana son ya koma gida kullum sai ya ta kunkuni yana kunkuni shi gwagwarci ya mai yawa ya dade bai ganin iyalin shi kaza kaza kullum yana surutu shi shine da annabi ya game da shi gari ya waye ya ce to yau kuma wannan zargi kake wa Allah ashe irin wannan tace tace tace ashe Allah kake wa ke tunda shi kai hijira ka taho gare shi to shine anan a Sheikhul Albani ya sauke lamba yake inna ma qala lahu alaihi salamu hadha li anna Bashir radiyallahu anhu yace abin da yasa annabi ya gaya wa Bashiru haka saboda shi Bashir kana azhara shay'an min at-tabajjur ya bayyana rashin dangana bi sababi bu'dihi an dari qaumihi saboda yayi nisa daga kasarsu faqad rawa tabarani fil kabir wal awsat an bashirin nafsihi qala tabarani ya ruwaito cikin littafin shi mu'jamul kabir da mu'jamul awsat daga bashiru shi da kanshi bashiru yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naje gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam falahiktuhu bil baqi' sai na riski annabi a makabartar baqi'a fa sami'tuhu yaqulu sai na ji annabi yana cewa assalamu ala ahli diyar min almu'minina amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗannan mumine da ke kwankwance wan qata'a shis'i shikenan sai hancin takalmi na ya tsinke ni ma sai na dakata daga riwaya haka yana cikin riwaya yana jin addu'ar da annabi yake sai hancin takalmin shi ya tsinke to abin da ya haddace kenan tsinkewar hancin takalmin shi ta dakatar da riwaya faƙala an ish kadamaka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce samu wani abu ka ainihin wato sanya wa ƙafarka faƙultu ya rasulallahi sai na ce ya manzan Allah falat uzubati gwagwarci na fa yayi tsawo na daɗe rabona da iyalina wana aitu an dari ƙauni na kuma yi nisa daga ƙasar mutanenmu faƙala ya bashiru sai manzan Allah ya ce haba bashir ala tahmadillaha allazi akhadha binasiyatika min baini rabi'a ba za ka gode wa Allah ba da Allah ya ciro makwankwadarka tsakanin kabilar rabi'a qaumun yarawna laula annahum kafa'atil ardu biman alaiha mutanen da saboda girman kai da ɗaukar duniya da faɗi suna gaba dan da su a duniyar nan ba ma duniya za ta kife saboda kafirci kai Allah ya ciro ka cikin su ba za ka gode Allah ba قال الهيثمي الحافظ الهيثمي يفدي في المجمع cikin majma'u zawaid mujallad na uku shafi na 60 yace wa rijaluhu thiqatun mutanen da suka ruwaito wannan hadisi amintattu ne qultu ni muhammad nasiruddin nasiruddin al-albani sai nace thumma ra'aytu al-haditha fil mu'jam al-kabir sa'annan naga wannan ainihin wato hadisi a cikin ainihin littafin mu'jam al-kabir mujallad na biyu shafi na 45 zuwa da shida wal awsat da kuma ainihin al-mu'jam al-awsat shafi na 100 da ɗari ɗaya da sha shida sai ya ce majma'ul baharaini ka duba littafin majma'ul baharaini ba na ku majma'ul baharaini din wannan mai kamar jarida ba mai hadisan hayaniya a ciki da mawdu'ai ba wannan ba yana nan wani karanga karanga ba ba wannan ba majma'ul baharaini wannan littafi babba na malaman hadisi ne wa tarikh ibn asakir da kuma tarikh na ibn asakir mujallad na goma shafi na 170 min tariqi uqbat ibn al-mughira ash-shaybani ta hanya uqbat dan mughira ash-shaybani haddathana ishaq ibn ishaq ibn abi ishaq ash-shaybani yace ishaq dan abi ishaq ash-shaybani ya bani hadisi har ya shine ya dige dige haka yana nufin ya ka isnadin shi an bashirin daga bashir bihi shi bashir ya faɗi wannan illa annahu qala sai dai shi a cikin wannan riwaya tashi ya ce laulahum mutanen da ke garin ba dan su ba an gane a nan a wata riwaya kwa laula annahum ba dan da su ba ma'ana akwai bambanci tsakanin ba dan su ba da kuma ba dan da su ba ba dan su ba to ba dan wani kokari da suke a duniyar nan ba da ƙasa ta kifi ba dan su ba ko ba dan akwai su ba a duniyar to da ƙasa ta kifi akwai bambancin ma'ana wa uqubatu wa shaykhuhu ishaq yace uqubatu din nan da shi da malamin shi ishaq ترجمهم ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم عبد الرحمن كنا من لتاف الجرح والتعديل يا أينهن كاو ترجمة سو أتكين اسمي نأكو wannan littafin in baka iya karatun shi ba sai ya birkita ka littafi ne mujalladi tara amma mujalladi na farko kisimi na farko da na biyu da na uku a ciki har da na ɗaya da na biyu mujallad na biyu kisimi na biyu ne a ciki mujallad na uku kisimi na hudu zuwa na biyar haka yake littafin saboda asali tun bugun da kasar indiya ta yi fiye da shekaru tamanin da suka wuce to ba a sake tsayawa an fasa alkalamin littafin an sake mishi bugu ba sai dai beirut ta dauke shi a haka sai ta sake buga shi darul fikir al-arabiya suka sake daukan suka buga shi akan bugun na kasar indiya to haka yake shi yasa nan ba mujallad yake nufi ba yana nufin kisimi na uku wanda ke cikin mujallad na farko shafi na ɗari uku da sha shida mun fahimta ko kana ɗauka za a ga sun karkasa littafin sai a ce mujalladi na farko yana ɗauke da kisimi kaza mujalladi na biyu yana ɗauke da kisimi kaza to ba wai juz'i bane nan suke sa'annan kuma ya sake sa wa yace da kuma mujalladi na farko cikin kismi kashi na farko kenan shafi na ɗari biyu da ashirin da uku wa lam yazkur shi ibnu abi hatim lam yazkur fihi ma jar'an wala ta'dilan game da waɗannan mutum biyu uku batu da shi da malamin ɗin nashi bai faɗi cewa 'yan banza bane bai faɗi cewa mutanen kirki bane shiru ya akan su wa zahiru sai albani ya ce to a zahiri tun da kaga ibnu abi hatim ya haka annahuma qad wasaqahuma ibnu hibbana to ibnu hibban ya amince da su sai ya ce falyuraji kitabahu duk mai so ya koma ya duba littafin ibnu hibban mai suna as-siqat littafi ne mujalladi guda haka sintime mai aka kasa shi juz'i biyu su kuma mutanen kirki kawai ake faɗi wani sai a ce sikatun fulanun sikatun fulanun sikatun duk wanda ka gani to ya amince da shi ne a littafin kamar addu'afa wal matrukina na su bukhari da sauran manyan malamai shi kuma duk wanda ka gani to ana nufin mutumin banza ne ko kuma mutum ne mai rauni to shi kuma wannan asfiqat da na ijili din can da muka yi magana da na ibn hibban su kuma aikin su kenan ثم خرجته في الضعيفة الشيخ الألباني يتي سأنن كما نزوني تخريج وانا حديثي أتكين سلسلة ضعيفة أتكين ainihin. lamba hadisi na dubu shida da talatin da biyar kasancewa ya ce ya takhrijin shi a za'ifa fa ba wai yana nuna lallai ya zama mai rauni ba a'a zai iya cewa ya takhrijin shi a cikin za'ifa ma'ana ya kawo wani hadisi mai rauni to da yazo yana magana akan mai raunin kuma sai ya ci gaba har inda ta kawo kuma yazo ya kawo wata matsala a karkashin haka sai ya fitar da wani sahihi shi yasa zai iya yiwa hadisi sahihi ya fitar da shi a cikin ba'ifa amma ba akan lamba ba shi yasa nan lambar da ya faɗi ba akan lamba karkashin lambar haka in ya ce maka hadisi ka ba ba'ifi ne sai kuma kaji ya ce duba silsilar ba'ifa to ba shi ke kan lamba ba ba'ifin ya zo yana bayani akan wani sahihi ne sai kama za a bayani akan wani mai launi kuma sai a yi bayani akan haka to sai mu ainihin dawo kan asalin matanin hadisin shine ainihin sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa bashiru asbahata tumashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka waye gari kana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kuma babu wani surutu da ya kamata kai ko ni'ima ta tabbata gare ka qala sai ainihin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ko mai riwaya kai mai riwaya sai ya ce ahsibuhu qala akhidan bi yadihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka waye gari kana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai riwaya ya ce ina tsammanin ma ya ce kana rike da hannun shi kana tafiya tare da annabi kuma kana rike da hannun shi to wace ni'ima ta wuce wannan fa qultu ya rasulullahi bi abi wa ummi sai nace ya manzon Allah na baka fansar uwata da ubana ma asbahatu anqumu ala Allah shay'a ban waye gari yau ina wani kunkuni ko ina ainihin faɗin wasu abubuwa game da Allah ba ba abin da nake faɗi yau kullu khairin fa'ala bi Allah duk wani alheri Allah ya gama mini shi a duniyan nan to suna cikin tafiya fa'ata ala quburil mushrikin mahallu shahid kenan sai suka zo sai suka samu wasu makabartu na mushrikai fa qala sai annabi yace laqad sabaqa haula'i bi khairin kathirin lalle alheri mai yawa ya tserewa waɗannan wa fi riwaya khairan kathira waɗannan sun yi asara alheri mai yawa salasa marratin sau uku annabi ya faɗa haka thumma ata ala kuburil muslimina sa'annan kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya samu wasu kaburbuka na musulmi waɗannan su ne mahallin shahid cewa makabartar musulmi daban ta mushrikai daban tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace laqad adraka haula'i khairan kathira haƙiƙa waɗannan sun riski alheri mai yawa ثلاث مرات سو uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka fa bainama huwa yamshi idh hanat minhu nazara suna ainihin wato cikin tafiya da shi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan yi harara haka sai kalli wani wuri fa idza huwa bi rajulin yamshi bainal quburi alaihi na'alani sai annabi ya ga wani mutum yana tafiya da takalma guda biyu a kafafuwan shi a cikin makabartar musulmi fa qala sai annabi ya ce ya sa'ibar sabtiyataini ya kai wannan mai takalma nan na fata as-sabtiya takalmin fata wadda aka je me wai hak annabi ya ce kai canka alki sabtiyataika ka watsar da waɗannan takalma naka na fata fanazara shikenan sai mutumin ya ɗaga kai ya hanga falamma arafa rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mutumin ya gane cewa manzon Allah ke magana da shi khala'ana alaihi farama bihima sai ya kwaba waɗannan takalma sai ya watsar da shi saboda ba amsa wannan kiran ba to da za a yi akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi cikin mujallad na biyu shafi na 72 wan nasa'i da nasa'i mujallad na farko shafi na 288 wa ibn majah da ibn majah mujallad na farko shafi na 474 wa ibn abi shayba da ibn abi shayba a mujallad na hudu shafi na 170 wal hakim da al imam al hakim a cikin mujallad na farko shafi na 373 was siyaqu lahu lafazin da aka kawo na hakim ne wa min tariqihi al baihaqi ta hanyar al imam al hakim baihaqi ya ruwaito wannan hadisi cikin mujallad na hudu shafi na 80 wa tayalisi da abu daud tayalis lamba hadisi na dubu goma sha ɗaya da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da uku wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujallar na biyar shafi na tamanin da uku da tamanin da hudu da tamanin da biyar da ɗari biyu da ashirin da biyar da ɗari biyu da ashirin da hudu waɗannan lambobi ya jera su ne da kuskure da ya ce tamanin da uku tamanin da uku tamanin da uku ne da tamanin da hudu da tamanin da biyar su ne ainihin lambobin da yake ƙoƙarin ya ainihin bayyana sai ya ce wa ziyadatu lahu duk waɗannan ƙare-ƙare da ka gani a cikin lafazin ainihin hadisin da aka samu don an samu ziyadat guda biyar a cikin wannan hadisi na ƙari da farko akhidan biyadihi ƙari na biyu asbahata ƙari na uku qala wa ahsibuhu qala akhidan biyadihi ƙari na hudu shine ya rasulullahi bi abi wa ummi tsari na biyar shine asbahtu to duk waɗannan ƙare-ƙare da aka samu duk gaba ɗaya lahu shi ahmad ne yau a cikin riwaya shi wa tabarani da al-imam tabarani cikin mujallad na biyu a mujallad na biyu shafi na arba'in da biyu da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da uku wasaniya lil baihaqi riwaya ziyada ta biyu ɗin nan da ka gani ita ce asbahta ta farko kenan to al-imam al-baihaqi ya yota wa laysat fil mustadrak ko da ita an ce baihaqi ya ruwaito ta daga wurin hakim to amma kuma shi hakim din malamin baihaqi din a cikin tashi riwaya a mustadrak ba a samu wannan cewa ainihin asbahta din ba وروى الطحاوي الإمام الطحاوي ما يروي تونا حديثي أتكم مجلد نفرقو شافي نقلي بيو دتشفئن دأكو أتكم مشكل الآثار كينا وشرح معاني الآثار منه قصة الرجل صاحب السبتيتين يا رويتو لابار وانا متمي تاكل من نفاتا قدابيو وقال الحاكم الحاكم يتي صحيح الإسناد إسناد شياء انغنتا ووافقه الذهب ذهب يا داتي دما غنى ده حاكم يفدي وقره الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر يتبتر ده haka cikin fatih الباري a cikin mujallal na uku shafi na 160 daidai warawa ibn majah an abdullahi ibn usman ibn majah ya ruwaito daga ainihin wato abdullahi dan usman wa huwa al-basri shine mutumin kasar basra sahibu shu'uba wanda almajirin shu'uba ne annahu qala shi shu'ubatu ya ce hadisun jayyidun wannan hadisi ne wanda yake mai nagarta mai inganci mai kyau kenan wani kala ibn al-qayyim fi tahdhibis sunan ibn al-qayyim ya ɗauko magana ainihin a cikin littafin shi tahdhibis sunan sharhin abi dauda ne mujallal na hudu shafi na 343 an al-imami ahmad daga al-imamu ahmad annahu qala al-imamu ahmad yace isnaduhu jayyidun isnadin wannan hadisi mai nagari ne wa qala an-nawawi fi al-majmu' al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin al-majmu' mujallal na biyar shafi na 412 isnaduhu hasanun yace isnadin wannan hadisi mai kyau ne wahtajja bi ibn hazm ibn hazm ya kafa hujja da wannan ainihin hadisi a cikin mujallad na biyar na muhalla a juz'i na biyar na muhalla afwan shafi na 142 zuwa 143 ala annahu la yudfanu muslimun ma'a mushrikin wuri na farko da ibn hazm ya kafa hujja da shi kenan yace wannan hadisi dalili ne akan cewa ba a rufe musulmi tare da mushriki وفي مكان آخر أو نور دبنكما احتج به على تحريم المشي بين بالنعال بين القبور ابن حزم يا كفى حجة دوانا حديثي أكن حرم چنت فيها دتا كلمة أتكن كان قبر بكا كما سيأتي في التعليق على المسألة كما يد وانا بياني زي زو أكن تعليق إن دزاء أكن مسألة تا لليئة أشرين دشدة ابن حزم يا كفى حجة دا حديث سوبيوكينا wuri na farko akan cewa bai halatta a rufe musulmi tare da mushriki ba wuri na biyu ya kafa hujja da shi akan haramcin tafiya da takalma to amma da ike ibnu hazmin ba zahiri ne sai jinin zahiri ya motsa an fahimta ka san kamar tsohon soja sai a ce in jinin nan ya motsa sai ya dan yi sojancin to haka ma'ana jinin zahiriyar da ya motsa ibnu hazmin sai ce haramun ne a tafiya da takalma a cikin makabarta ta musulmi amma fa takalman fata saboda annabi ya ce ya sahiba sabtiyataini to tunda haka ne kuwa to na fata na roba da wani abu duk zaka iya tafiya da shi jinin zahiriyan ne in ya motsa sai ya bayyana almas'alatu tasi'a was samanun mas'ala ta 89 was sunnatu ad-dafnu fil maqbara abinda sunna ta nuna shine a rufe mutum musulmi a makabartar musulmi a makabarta ake rufewa ba a gida ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع saboda annabi ya kasance yana rufe mamata a makabartar baqi'a kama tawataratil akhbaru bidhalika kamar yadda hadisai suka zo birjik da bayani akan haka wa taqaddama ba'dha fi munasabatin shatta wasu kuma daga cikin hadisan ma sun gabata a wurare daban-daban aqrabuha yace hadisi mafi kusa da ke nuna cewa a zamanin annabi ana rufe musulmi a makabarta ne حديث ابن الخصاصية حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة وان نكاوش أتكي مسألة تتقباتا كو مقبرتاتي أكي فيها ولم ينقل عن أحد من السلف kuma ba a samo ba daga wani cikin malamai magabata sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su annahu dufina fi ghairil maqbara amma maqbara cewa ya rufe wani ko cewa an rufe shi dufina cewa an rufe shi huwa kenan a wani wuri wanda ba makabarta ba ma'ana babu wani cikin sahabbai ko tabi'ai da aka ce an rufe shi a wani wuri wanda ba makabarta ba illa ma tawatara aidan anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dufina fi hujratihi sai dai riwayar da ta zo burjik cewa ainihin wato an rufe annabi a cikin ɗakin shi wa zalika min khususiyatihi sallallahu alaihi wa sallama alaihi salatu wa salam to wannan kasancewa an rufe annabi a ɗakin shi to wannan khususiyar ce shi kadai ne ya halatta haka kama dalla alaihi hadisu aisha ta radiyallahu anha kamar yadda hadisin aisha yake nunawa qalat aisha tace لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا اختلفوا في دفنه lokacin da aka ɗauki ran manzon Allah sai sahabbai suka yi saɓani game da rufe shi wannan yace a kai shi makka a rufe wannan yace a rufe shi a makabartar baqi'a wannan yace a rufe shi a gidan shi wannan yace a kai shi a wali ma'ana can inda ya sauka lokacin kafin ya shigo madina ai ba a wali ba masjidul quba quba can da ya sauka kowa ya ka ra'ayin shi wajen ra'ayi hudu ko biyar faƙala abubakarin sai abubakar ya ce to tunda kun yi saɓani ni ina da hadisi mu ba ‘yan naga hadisi ba ne ‘yan mun ji ne sami itu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an ma nasituhu yace na ji wata magana wadda ban manta ta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah yace ma qabada Allah nabiyyan illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi Allah bai taɓa ɗaukar ran wani annabi ba sai a gurin da wannan annabi Allah yake so a rufe shi fadafanuhu fi mawdi'i firashihi shikenan sai suka rufe annabi a wurin shimfiɗar da ya mutu akai suka ɗage shi suka ɗage shimfiɗa akai kabarin a wurin akhrajahu tirmidhi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi cikin mujallar na biyu shafi na 129 wa qala kuma shi tirmidhi yace hadisun gharibun wannan hadisi ne wanda ya zo ta hanya ɗaya wa abdurrahman ibn abi bakrin abdurrahman ibn abi bakar din nan almulaiki wanda aka faɗi a cikin isnadin yudha'afu min qibali hifzihi ana raunana shi ta wajen haddashi qultu ni a shekul albani sai na ce to mun ji magana ka ya kai tirmizi lakinnahu hadisun sabitun amma fa hadisi ne tabbatacce bima lahu min at-turqi wa shawahid saboda yana da wasu hanyoyi da kuma wasu lafuza da za su ishe da shi hanya ta farko ita ce sa a akhrajahu ibn majah ibn majah ya fitar da ita cikin mujallar na farko shafi na 498 zuwa da tara wa ibn sa'd da ibn sa'd a cikin tabaqatul kubra a cikin ainihin mujallar na biyu shafi na 71 tabaqatul kubra ta ibn sa'd abun bakin ciki tunda malamin ya rubuta wannan littafi ya dade da rasuwa abin takaici wai ba a samu wani musulmi ya zauna ya mata aiki ba lokacin da za a yi mata bugun fari wai sai ba yahudi ba yahude ne ya ɗauke ta ya ta haƙiƙinta abin takaice abin ciwo ya kwashi wasu abubuwa ya cusa na guba a cikin mukaddimar shimfiɗar littafin ba za su taɓa matanin littafin ba suna da wayan tsiya yahudawa saboda sun san suka taɓa matanin za a gane domin muna da asalin to lokacin da suka yaƙi garuruwa sai su bincika waye babban malami a ƙasar sai su kwashe littattafan shi gaba ɗaya to da suka kwashe littattafan duk sai su duba sai su ga to ai larabci ne su kuma ba sa ji sai suka bazama sai suka shiga duniyar laraba suka je suka yi karatu waɗannan da suka yi karatu ɗin nan sai suka dawo ƙasashensu za ka yi mamaki a ce akwai jami'a ta arabiya da musulunci a ƙasar jamus akwai a faransa akwai a ingila sai mutum ya ce ya je ingila ya yi karatun islamic studies ba ga sunan sun zo suna hayaniya ba su ne alƙalin alƙalai na ƙasashe a ingila suka yi islamic studies me zai hana ba za su zama yahudawa ba to sai aka samu waɗannan yahudawa 'yan ƙasashen ingila 'yan ƙasashen faransa 'yan ƙasashen jamus sai suka ainihin ɗauki waɗannan littattafai manya na musulunci sai suka ce za su yi ta haƙiƙinsu to shine sai aka samu wani bayahude sai ya ɗauki tsabakatul kubra ta ibn sa'ad da waccan tsabakatul kubra ta waƙidi sai ya ta haƙiƙinsu to shi kenan ya zuba guba a cikin shimfiɗar littafin to alhamdulillah rabbil alamin matasa musulmi sun tashi sun ta karatu sakamakon irin wannan karantawa da su Muhammad Nasir Dinan Albani suka yi musu to sai suka tashi su kuma sai suka yi ta hakikin waɗannan littafai to shine sai aka samu daga cikin sharrin da waɗannan Yahudawa suka yi mujallad na ƙarshe wanda yake takmula ne ciko ne da shi Ibn Sa'ad da ya gama littafin Allah kuma ya tsawaita ran shi ya ƙara samun wasu abubuwa ya zuba su Yahudawan sai suka datse to shine aka dawo yanzu dai aka gyara littafin aka koma da shi yadda yake to haka kitabul masahif na al-imamu abu dawud na ibnu abi dawuda dan abu dawuda yayi kitabul masahif yana bayani ne game da qur'anai waɗannan da ake rubutawa da waɗanda ake bugawa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa sanda aka hada su dinnan abin takaici da bakin ciki sai aka samu bayahude sai ya dauki wannan littafi sai ta hakikin shi to gubar da ya zuba a cikin shimfiɗar wannan littafin wato duk musulmin da bai karatu ba kuma aka yi rashin sa'a yana da raunin imani in ya karanta sai ya zo yana shakka game da wannan alkur'ani sai ya ce su malaman yamma orientalist kenan mustashirquna ma'ana yahudawa da suka yi karatu a cikin musulunci su suna bin hanyar tabbatar da qur'ani ne bi alfazihi da larabci fa yake magana bature ne dan ingila amma da larabci yake magana ya kware mun fahimta don makirci ya kai makirci ku suna nan sun sa muku na haul wadi a cikin makarantun ku na haya islamic saboda sharri wajen adab sun sa muku mufassal da sauran hayaniya wanda yake duk hayaniya ce da gugubin mutanen misra su sai suka dauki original adab can sama sai suka sa a jami'o'in su abin nan suke karanta na hariri maqamat maqamatul hariri suke karantawa adab su sai suka dauko adab din gangare mai kyau suna koyarwa ko kuma sai aka dauko muku gurbataccen adab shikenan gashi nan aje a karanta shikenan sai mutum ya je dan karanto mufassal din shi shikenan sai haye minbari mun fahimci wannan da kyau to yahuda sharri yace to su wai hanyar da suke bi su tabbatar da qur'ani shine bi alfazihi in suka karanta lafazan in suka ji daidai ne abin da Allah ya faɗa to wannan gaskiya wahayi ne amma in suka ji ya saba wa kwakwalwarsu to ba yadda za a Allah ya faɗi magana ta saba wa kwakwalwar mutum to sai su ce ba su yadda da ita ba to kafiri ya ce ya karanta qur'ani abin da ya daidai da kwakwalwar shi zai dauka abin da ya saba kwakwalwar shi wannan bai tabbata ba wani irin takariji kenan mun fahimta sai ce amma su malaman gabas malaman musulunci kenan su ku hanyar da suke bi wajen tabbatar da qur'ani shine annaqal waye malamin wane wane waye malamin shi wane waye malamin shi in dai mutanen kirki ne to su da haka suke tabbatar da riwaya sai suka ce amma mu muna tabbatarwa ne ta hanyar ita kanta maganar kowa ya ruwaito ta komai ƙaryar shi in dai muka ga gaskiya ce daidai ce to gaskiya ce komai gaskiya shi muka ta saba kwakwalwar mu to ƙarya ce to yanzu in ka ɗauki wannan ka'idar ka ce haka zaka gwada qur'ani to duk inda ka ga ya fina ambata laifin ka sai ka ce to wannan ba wahayi bane ko ba haka ba to yanzu irin wannan gubar idan ba mu tashi mun yi karatu mai zurfi ba ya za mu iya gano ta to shi yasa musulunci bai bukata karatu dan kaɗan dan gwargwado din nan da zaka ce ai mu ma mun yi dan gwargwado a'a to tafi ka bauta Allah kai kadai hatta ya atiyaka yaqin amma in dai kana son zaka bauta Allah a cikin karatunka ka bautar da wani Allah to sai an tsaya an yi mai zurfi Allah ya shiryar da mu to wannan tabaqatul kubra ta ibnu sa'adin kenan alhamdulillah an an gyara ta yanzu ba wani makirci insha Allah kaka kyamace ta in ka ganta a cikin mujallar na biyu shafi na saba'in da ɗaya wabnu adiyin da kuma ibnu adiyin fil kamil a cikin littafin shi al-kamilu fi du'afa'ir rijal sai a shekul albani ya sa qaf me yake nufi da qaf takarda waraka waraka takarda ta casa'in da hudu falle na biyu na gaya muku yadda ake kafa hujja da littafi in makhatutsi ne kamar littattafan ƙasar mu dinnan waɗanda ake buga na shehu dan hodiyo a ka'idar ilimi in ka zo ba cewa za ka yi shafi ba fa tunda rubutun hannu ne sai in ka budo kamar nurul albab irin yadda rubutun hannun nan yake ko da yake da hannu aka rubuta inji ya buga daga baya amma ai ba typing din inji bane hannu ne yake bayyana ko to sai ka ce takarda sai ka kirga takardar takarda ta ɗaya takarda ta biyu to wadda kai hujjar da ita misali takarda sai ka ce takarda ta uku kaka ce shafi na kaza sai ka ce a'a falle falle na biyu a jikinta tunda ana yin ta ciki da bai haka to in ka ɗauko ta sai ka ce in an fara kirge daga farkon littafin zuwa ƙarshen shi to wannan ita ce takarda ta casa'in da hudu abin da yake nufi kenan to a takarda ta casa'in da hudu tunda ana rubutun ciki da bai ne to falle na biyu kwan fahimta yawwa to amma an buga wannan littafin yanzu ni ina da bugaggen shi ma shi alkamilu fi a fa'ir rijal din an buga shi a cikin mujalladi takwas duk da fihi rasa shi ibnu adiyin aljurjani duk kusan ɗaya ne da shi da mizanul itidal sai dai mizanul itidal shi ya zo bayan ibnu adiyin ne shi ma mai mizanul itidal din zahabi yana nakaltowa da dama daga wurin wannan malami mutumin kasar jurjani ne min tariq ibn abbas an abi bakr ta hanya ainihin wato ibn abbas ibn abbas kuma daga abubakar siddiq kaji hanya ta farko kenan wanda yake cewa akwai wata hanyar akwai kuma ainihin wasu tafan da suka ruwaito wannan hadisi ba na biyu wa ibn sa'adin ibn sa'adin har wayo da ya fitar da wannan wa ahmad da ahmad a cikin rakami na 27 lamba kenan to lamba tana da suna da hausa rakami larabci lamba turanci domin namba ne bahaushe ya ce lamba to me da hausa adadi larabci ne kirga to kirga na kaza a ce ka zama bahaushen kudancin zaria min tsariƙai ne ta hanyoyi biyu mun kafe aini waɗanda suke hanyoyin guda biyu duk akwai inqita'i a cikin su amma tunda an zo da su ne dan shawahid ba komai an abi bakar ta hanya ainihin abi bakar jim hanya ta uku kun ga yadda ake lissafi ko ka san a turanci in kana lissafi in ka ce number one in number one din nan yana da rasa sai kuma ka ce a b c ko sai ka kawo shi akan lissafin alphabetic order akan tsarin haruffa na hijaiyar bature amma su larabawa da yake su sun fi kowa fasaha in ka ce a sai ka ce ba sai ka ce ja sai ka ce da sai ka rikita lissafin ba alifin ba'un ta'un zaka jera ba shine yace jim warawahu malikum maliku ma ya ruwaito a cikin ainihin juz'i na farko na muwatta shafi na 230 wa anhu ibn sa'adin daga shi ainihin maliku ibn sa'adin shi ma ya ruwaito bala ballagan naka ce ballag imam malik zaka je yana cewa balagana labari ya iso mana to ya nuna ba shi ya ji ba kenan kai tsaye sai ce labari ya iso mana to irin wannan auren malaman hadisi yakan kasance mu'dal ko munqati to shi yasa a wurin malaman hadisi dukkanin ballagat na imam malik in ba an tabbatar da inda suka sadu ba to hukuncin su hukuncin masu rauni ne to amma ibnu ibnu abdul barri ya bi dukkan ballaghiyat da ke cikin muwatta gaba ɗaya ya samar musu isnadi sai kwaya ɗaya ne ya gagare shi yace na buga gabas da yammacin duniya ban samu mai isnadi ba to za ka yi mamaki ya ce gabas da yammacin duniya kuma ibnu abdulbar bai taba fita daga andalus ba ya karatu iyakar garin nan nasu andalus nan ya karatu to abin da yasa andalus ta zan cibiyar ilimi ce malaman duniya sun zo sun taru to duk ya karatu a gurin su amma bai samu wannan isnadin ba shine a hadisin yana nan cikin muwatsa a cikin babun sahawi rafkannuwa inni la'un la'un nassani ni ba a mantar da ni illa li usharra ko sai dan a shar'anta min wani abu to wannan hadisin ne ibnu abdul barri yace shi kadai ne ban sawo wa isnadin shi ba dal warawahu ibnu sa'd bi sanadin sahihin an abi bakr mukhtasaran mawqufan yace kuma har wayo ibnu sa'd ya ruwaito da isnadi mai inganci daga abubakar amma kuma ainihin a takaice kuma ya danganta ga abubakar kawai abubakar ne ba da labarin cewa bai danganta abin ga annabi ba abubakar ya ce babu wani annabi da Allah zai ɗauki ranshi sai wurin da yake so a rufe shi wa huwa fi hukmil marfu yace za a hukunta shi akan cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne wa kadhalika rawahu tirmidhi fi shama'il haka tirmidhi ma ya ruwaito shi a cikin ainihin ash-shama'il to sai ash-shaykhul albani yace juz'i na biyu shafi na 272 to kuma shama'il muhammadiya din ai dan karami ne juz'i daya haka ya aka ya zama juz'i biyu to albani ya kafa hujja ne da sharhin shama'ilul muhammadiya din na mulla aliyul qari ya yi shi a cikin juz'i biyu mujalladi daya haka sun time ne amma asalin littafin kamar girman ahkamul jana'iz din nan yake to a shekul albani sai ya ware hadisan da suka inganta a cikin wannan shama'ilul muhammadiya an gane ko sai ya ainihin ce sahih shama'ilul muhammadiya sai ya ware kamar yadda ya sahih sunan abi dauda sai ya ajiye da'ifan gefe guda ma'anan haka ce shama'ilul muhammadiyya tabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama to a cikin wannan littafin abin da ake kawowa yaya tabi'a annabi take wajen kaza menene annabi ya fi so ya ci tufafi wanne iri ya fi so ya sa yaya hannun riga annabi yake yaya wuyan riga annabi yake yaya kaza yake shin annabi ya taba sa wando shin annabi yana sanya kwarjalle shin annabi na sa alkyabba annabi na da takobi ya sunan jakin annabi ya so kawai abin da littafin ke bayyana komai hajjakin annabi yana da suna Ufair sunan jakin annabi Ufair yana da taguwa kuma ita ma tana da suna Adba tana da sunaye wajen guda biyar takobin annabi yana da suna rawani yaya annabi yake rawani to amfanin wannan littafi kenan to wannan littafi da Ibn Kasirin ya zo a cikin littafin shi na tarihi al-bidayatu wan nihaya sai ya dauke shi sai ya ƙara faɗaɗa shi shine zaka ji ana cewa Ibn Kasirin ma yana da shama'ilul muhammadiyya saboda ibnu kafirin a cikin wannan littafi nashi albidat wa nihaya za mu zo mu kawo tarihin littafin wata ran za mu samu wani lokaci albani zai magana shi insha Allah to a cikin wannan littafin nashi shi ibnu kafirin dama abin da yake nufi wai tun daga farkon duniya har zuwa lokacin da yake rayuwa shine ya kawo tarihi me Allah ya fara halitta Allah ya fara halitta alkalami nun wal qalami wa ma yasturuna din wannan alkalamin Allah ya fara halittawa to tun daga nan ibnu kafirin ya fara tarihi har zuwa ƙarshe-ƙarshen shekaru bakwai na farkon musulunci tun daga farkon duniya ba halitta ba wai zamanin wahayi na annabi ba to shine littafin ya faru a cikin mujalladi takwas juz'i goma sha shida duk da fi rasa shi mun fahimta ko to ibnu kafirin ya kawo shi a ciki nan fi qissati wafatihi sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato tirmidhi ya kawo shi a cikin kissar rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر يفدي a cikin ainihin mujallal na farko shafi na 420 a cikin fatihul bari kenan yace wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi sahihi ne lakinnahu mawqufun sai dai kuma ya dakata ne ga sahabi abubakar wallazi qablahu asrah fil maqsud yace sai dai hadisin da yazo kafin shi ya fi fitowa karara wajen bayyana mana abin da ainihin wato ake son a kafa hujja wa idha humila dafni dafnuhu fi baitihi ala al-ikhtisas lam yab'ud nahyu ghairihi an zalika yace in aka dauki cewa abin da yasa aka rufe annabi a gidan shi saboda khususiya ne yace to shikenan hanin da za a samu ainihin annabi ya hana wani to kaga ba abu ne mai wuya fahimta ba tunda shi khususiya ne to in yace ka arfa wani a gida ba za a yi wuya fahimta wannan abu bal huwa muttaji yace wannan ma shine ainihin wato abin da zai sa a fahimci magana لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر ya ce saboda in an bar mutane an ce su ta rufe mamatansu a gida to me yiwa rufe mamata din nan a gida zai iya mai da ainihin gidajen su zama makabartu fa tasiru salatu fiha makruha sai zan sallah a gidan kuma ya zama makruhi to makabarta ta samo sunanta ne daga kabru to jam'i yana fara daga uku ne a larabci to in aka samu kabari uku a gida daya to wannan gida ya zama makabarta makruhi ne a yi sallah a ciki tunda ya zama makabarta kenan amma in bai kai haka ba to bai kai a ce cikakken makabarta ba sai dai a ce akwai mamaci a gida wa qad istanbata al-bukhari al-karahiyata min qawlihi sallallahu alaihi wasallam bukhari ya ciro hukunci na cewa makaruhi ne ainihin a rufe mamaci a gida daga magana da annabi ya cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum daga cikin sallolinku ku rinka ainihin wato yin wasu salloli a gida na filfili kenan wala tattakhizuha quburan ka kuma da gidajen ku makabarta ma'ana makabarta ce ba a yin sallah ba a karatu auradahu fi babi karahiyati salati fil maqabir ya kawo wannan hadisi a babin da ke magana akan karhancin yin sallah a makabartu min hadisi ibn umar cikin hadisin ibn umar fa qala al hafiz sai al hafiz ibn hajar al asqalani yace wa lafzu hadisi abi huraira inda muslimin asrahu min hadisi al bab lafazin hadisin abu huraira wanda muslim ya ruwaito ya fi fitowa karara fiye da hadisin da bukhari ya kafa hujja da shi a wancan babi wa huwa qawluhu shine magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidajen ku su zama makabartu kaga wannan yafi fitowa karara fa inna zahirahu yaqtadi an nahya an dafni fil buyuti mutlaqan domin zahirin wannan hadisi na hukunta cewa kai tsaye an hana ainihin a rufe mamaci a ainihin wato gida kai tsaye mun fahimta menene ma'anar kai tsaye yaro ne ko babba ko jariri ne hatta bari matukar halittar shi ta cika ya kai wata hudu kenan to ya kai hukuncin mutum bai halatta a rufe shi a gida ba in ko aka rufe shi fa to babu wata rana kuma da za a ce za a yi gini akai ko kuma a ce za a tone shi domin kabarin musulmi yana da wannan alfarmar mun fahimci wannan da kyau ko to haka ko da mai gida zai yi wasiya cewa in ya mutu a rufe shi a gida kaza ko a wuri kaza gidan shi sai a ja baki ai shiru in an yi mai nasiha ya ki karban nasiha yana cikawa sai a dauke shi a kai shi makabartan musulmi to shi yasa ashe bai halatta kai wasiya cewa an ka mutu a rufe ka a gidanka ba in kuma ka ketare wannan dokar kayi to bai halatta ƴaƴanka ko majibinta al'amarinka su cika wannan wasiya ba in suka cika to kayi kuma sun yi laifi mun fahimci wannan sannan sanya mutum a makabarta din nan bayan kasancewa shi shine sunnar da musulmi ke kai kuma wannan shine zai taimaka wajen ka samu shiga cikin addu'ar da duk sanda aka zo aka yi makabarta addu'a ai dan duk sanda aka kai makabarta za a ce mamatan da ke kwance wurin nan Allah ya gafarta musu to kai kana gida tunda ba umumi an ce mamatan musulmi ba akan ce mamatan da ke kwance wurin nan to kai kana gida mun fahimci wannan don kana son ganin bayani ma akwai littafi da musamman Sheikh Muhammad Nasiru Din Al-Albani yayi ya sa mishi ainihin tahzirus sajidi min ittikhadhi al-quburi masajid ya tattauna wannan mas'alar ɗaya ɗaya ɗaya a cikin shi shi yasa ya wajibi ne sai a kiyaye wannan insha Allah ta'ala Allah ya shirya da mu anan ne zamu kwana saboda lokaci ya kure kuma matsalar da zamu shiga ciki ina ganin lokacin ba zai bayu ba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am